والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأعطيك عن سبيلي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a tabbatar daren lahadi sha hudu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ba manta ba mun tsaya a darasi na sittin da biyar hadisi mai lamba ta ɗari biyu da sha biyar za mu tashi darasi na sittin da shida hadisi mai lamba ta ɗari biyu da sha shida a cikin wannan littafi mai albarka na amdatul ahkam inda muke cikin kitabul hajji za kuma mu tashi babu ma yalbisul muhrim ko muna cikin babu ma yalbisul muhrim babin da yake magana akan abin da ya kamata wanda ya harama da aikin hajji ya saka na tufafi حديث من لمبا تدريبيو لشاشدة الحديث السادس عشر بعد المئتين حديث ندريبيو لشاشدة أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قربوا لك عبد الله بن عباس الله يقارى مسي يرجع قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ناجى النبي سيرا لأنت الله يثبت على أنا هدب عرفة kuma yace mallam ya jidna alai duk wanda bai sami takalmin da zai saka ba fadi ko sandan wanda zai sa falyalbasi al-khuffayn annabi yake to ya sa huffi kamar da muka faɗa satin da ya wuce maka gari ne mai zafin gaske zafin yana da zafin gaske domin gari ne wanda yake da duwatsu idan mutum yake zai tafiya ba takalmi a maka to gaskiya zai gane kuranta saboda haka annabi alaihi salatu wasalam ya bada umarni a ta takalmi wa man lam yajid ay isaran duk wanda bai sami farjalle ba shi kuma faliyar bati tarawi annabi alaihi salatu wasalam yace sai ya sa wando tunda ba shi da farjalle للمحرم ga wanda yake harama da aikin haji to ne zamu koya karkashin wannan hadisi mala yake cikin wannan hadisi abu na farko shine limsul khuffain liman lam yajid alai hadisin mun koyi cewa a ce mutum zai iya sa hukki idan bai samu takalmi ba hukki kuma wato takalmi ne na fata yawanci za ka irin takalman masu hawa da wakai amma shi fata ce kuma dogo yana zuwa har kauri shi suke za a maimakon takalmi shi ne wanda aka ba da hukuncinsa a baya cewa idan mutum ya sa shi ya yi alwala ya saka to zai rika shafa a kansa tsawon sallah biyar matafiyi kuma sallah goma sha biyar kwana uku kenan mun yi wannan bayanin a baya na biyu mallam ya jibi da izara labisar tarawih wanda bai samu kwarjan ba to sai sa tarawih wando na uku mashru'iyyat al-khutbah fi arafat an shar'anta yin hudba a arfa wannan sai wanda ake faɗa ba wuce ne yake cewa tsayawa arfa amma ba tsayawa ake kawai ba in ka gaji ka zauna in kana da wani kakin gida in dai da dama duk za ka yi ba tsayuwa za a yi ta yi tun hanci har faduwar rana ba za a yi ta canja wato yanayi wai su ba da shi sannan wannan na'am bi ta'lili ahkamil hajji dan karantar da abin da ya shafi wato wato hukunce hukuncen hajji a lokacin duk limamin da ya zaya za ka ji sai ya tunatar da ku ya ake aikin hajji domin rukuni ne daga rukunan musulunci wa bayani ma ya hadaji wal muslim da bayani akan abubuwan da musulmi suke bukata na addini a ranar ita hutubar da ake ranar alfa za ku ga shakun dumki duk wanda ya saurare ta zai ga ta ba mai komai za a taba ibada za a taba mu'amala za a taba aqida duk ana tabowa kowanne bangare sannan na uku na hudu kai sama'atu hadi shari'a saukin wannan shari'a ta musulunci me yasa wa yusuru hada dini da saukin wannan addini is domin la taklifa illa bil muttada ba a dora wa kowa sai abin da zaka iya ittila abin da zaka iya shi ake dora kaga wanda bai da lafiya aka ce in ba zai iya sallah sai ba ai a zaune idan ba zai iya a zaune bai a kafin gidi kada dai ya bar sallah shi ne abin da muke biya da wasu bayan Allah cewa wato ɗaya daga cikin kurakuran da ake yi mai jinyar mara lafiya ya bar baya sallah alhali kuma yana ji in dai za a kira mara lafiya ya amsa ko baya motsi sai ya yi sallah kuma ɗaya daga cikin illoli kun san cewa mutum ya koma zuwa ga Allah bai yi sallah ba malamin ta yana ɗaya daga cikin alama su sunil khatima alama ce na mummunar mutuwa saboda haka kuskure ne masu jinya su je kan mutum su tsaya kawai ko a ce ɗaukar sa a kai shi ban ɗaki a dare shi amma ba za a iya sa shi ya sallah ba kuskure ne ƙarshen soyayya ba tana wannan gurin da kuma bayan mutum ya mutu duk soyayyar da za ka nuna mutum a duniya in dai ba bayan ya mutu wato in mai bayan ya mutu za ka iya mar addu'a ba da abin da zai haɗu da Allah salim alim ƙarya ne ƙarya ne saboda haka ya kamata mu kula da wannan da wata gaba da muka yi magana akan wato ladaban duba mara lafiya a cikin wannan adabin za ka ga mafiya yawanci masu zuwa duba marasa lafiya ba sa lura da alfarmar mara lafiya abinda nake nufi da wannan dama ibnu hajar ya kawo a cikin fatawul bari ladabai goma na duba mara lafiya ibnu abdul bar yusuf ibnu abdul bar a cikin at-tamhid ya kawo fadlullahi al-jilani ya kawo a cikin a cikin fadlullahi samad sharhin adabul mufrad guda goma da gaske yake ka kawo da idan ka yayin duba mara lafiya wani namiji za ka ga saboda karaya ya samu a cinya ko wani ciwo a jikinsa sai ga ana buɗe gurin kowa yana gani kuskure ne kuskure ne ko wani lokacin ma mace ce in mutum zai shigo in idan zai shigo wani ɗakin ta killace ke kamata ya nemi izini ba shiga kawai ake ba ko a shiga wat ɗakin da mata ce a shimfiɗa gaba ɗaya a ta kallon su kuma wata tsirara ta wannan duk kurakurai ne da muke yi ya kamata in aka je duba wani lafiya a sanar da su cewa za a shigo su killace tsaraicin mutum musamman namiji musamman mace har namiji da duk wani abubuwan ba a kula da su saboda haka ba Allah ya yi a kula da sallah mutum ya kowa zuwa ga Allah wato bi sallah ba babban laifi ne kai ne jinya kawai abin da ka fi lura da jinji ne ya ci ko ya sha ya sha magani da an yi gora tambaya ya sha magani ba mai tambaya ya yi sallah ko ana tambaya kaɗan kaɗan ne ya yi sallah ba wannan magana ya ci abinci so ba sha Allah to an ba shi ma ka shi ka sha za a ta lallaba shi ya sha magani amma ba za a lallaba shi ya sallah ba ko ba gaba ne Allah ya sauke to sai ma da yake to kaga babu taklifi idan mutum ya zama in kwama ya kwana biyu a haka ba zancen sallah domin ba hankali shi kuma jara'a ta masu hankali ta masu hankali amma inda yana shi za a magana ya amsa to wajibi ne ya yi sallah ko da a zuciyarsa ne sannan naubiyar kamali musulun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa hirsi ala iblagi shari'a cikar nasihar annabi alaihi salatu wa sallam da kuma yadda yake faɗaitarwa wajen isar da shari'a kwaɗayin sa wajen isar da shari'ar Allah madaukakin sarki Allah da kansa yace ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk kuma ya isar na gida zikiru ma yunasibul maqam fil khutba an bada abin da ya dace da tsayawa wajen yin khutba wannan shine a dunkula abubuwan da zamu koya karkashin wannan hadisi hadisi na gaba al hadisi sabiyo wa jaraba da miyatai hadisi na ɗari biyu da sha bakwai ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba an karbo daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله da Umar yace talbiya da annabi yake yi idan ya je aikin hajji ko umara ta yake labbaika allahumma labbaik amsawarka ya Allah amsawarka shine labbaika allahumma labbaik amsawarka ya Allah amsawarka ba an kira kowa ba da magana cewa zaka ce ka je aikin hajji ka ce sai Allah ya kira ka kowa Allah ya kira shi illa iyaka kai baka ji kiran bane sai da kuɗi ya zo kuɗi na zuwa to ka ji kira malam yawa amma kuɗi bai zo ba har yanzu kai wato kunnan ka a tunje shi amma kowa Allah ya kira shi kowa walillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilayhi sabila wa adzintin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli bamirin yatina min kulli fajjin amik labbai amsawarka ya Allah labbai amsawarka ya Allah la sharika laka labbai karka biyar da ake kake ji a waka kai kalle shi a rubuce ka ji ake faɗa domin wasu na bin yari wasu ta kiɗa wani wani alaramman mu wani yace wani ya zo wani dan uwansu ana ta bayanin aikin haji ka san mutum ya je aikin haji in ya ji masu wanda suka je suna bayani shi ma in ya je yana so ya sa bai dan ya nuna muku shi ma fa ya je ana ta hirar nan da shi ya rasa inda zai sa baki ana sai ya ce ai ai ba inda yake burge ni a aikin haji irin gurin da zaka ji ana sayyidina hamza yake wai shi hakuka yake wai innal hamdalillah wai shi ne sayyidina hamza ya ya da shi sayin na hamza ake cewa inna la hamza shi kuma wai sayin na hamza wai ake faɗa a gurin eh shi dari bisa dari ya da cewa na ake kuma in ya zo gurin ya ce kuka yake saboda ana tuno sayin na hamza irin gogor ne ce haka bai gani saboda bai abu a karanta ba eh to shine wajen labbaika la sharika laka labbaik amsa baka ya Allah babu wanda yake abun bauta in ba kai ba ba ka da abokin tarayya kuma amsawar ka ya Allah innal hamda shi kuma da yin hamda lallai wato godiya dukkanin dangin godiya domin alif da lam din listigraful jinsi ce istigrafiya duk wata nau'in godiya gaba daya domin wala wal hamdu fil ula wal akhirah farko da gari duk godiya ake wa Allah idan abu alkhairi ya same ka gode wa Allah ko alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan abu ne wanda yake ko baba ya ka sai a ce alhamdulillahi ala kulli hal kaga gode yauke gode wa Allah yake ajaban li amri li amri almu'min inna amrahu kullahu khair na abu ne ya same ka ka gode sai Allah ya kara ma kuma ya zama alkhairi a gare ka in kuma ko baba ya haka ne shi kuma kai hakuri Allah madaukakin sarki shi ma ya baka lada ya zame ma kuma alkai to shine dukkan nau'in godiya ya tabbata ga Allah shi yasa za ku ga sura wajen biyar a alqur'ani duk ta bude da godiya alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله فائر دكا هو جزاء جني تابوتي شنو ولو الحمد في الاولى والآخرة سبحان ربك رب العزة عما وسلام والحمد لله رب العالمين تابارا سورة سورة تابارا لغوديا وتتاكاري جيدا كوري جيغودي والله yajin yake wanne a mata da nau'in ni'imomi ko wace irin ni'ima ita ma alif da lamun din istigrafiya istigraful jins din nau'in ni'ima kai baka gane kana cikin ni'ima sai ran da karanta ta misali zan baka yanzu biro biro da kake rubutu ne kana cikin rubutu inda zaka tashi neman sa yanzu ya translate sai ran ka ya ce da in baka ganji ba a lokacin da aka gara a ce lokacin da biro yake hannun ka ne ba yanzu da babu kuma rashin ne ba shi sa Allah yake wa inda udu ni'matan lahi la tuhsuha ni'imomin da Allah ya ba ba za ka iya kididdige su ba amma mutum yanzu zai iya tashi daga barci bai da kuɗi ya ta korafi shi ba shi da kuɗi kaza kaza amma fa yana da lafiya yana da lafiya shine magana da masu hikima suke cewa idan kana jin Allah ya manta da kai saboda baka da kuɗi ka je gidan asibiti kai kallo kai kuma ya manta aka da kai da ba dora ka can ba ko da Allah ya ga dama kai ma kana can ana duwa kana as'alullah al-azim rabbul arshil azim an yi ka ajiyo a jale ka saboda haka ko da yaushe a rika tunan ni'imar Allah ni'imar ji gani lafiya komai din ni'imar in ka gode masa kuma kara mai shine wanne a maka dukkan launin ni'imomi laka naka ne ya Allah wal mulk da kuma mulki mulki cikakke ba ta kaitacce ba domin mulkin Allah wato ya gama komai babban mulki ne ba karami ne tenuwa duk wanda kaga ya hau mulki a duniya to yana da tenuwa in ma bai da tenuwa to zai mutu ana nan ana nan kaga ita ma ta yi mutu yayi tunda dai za a mutu an fahimta da kyau ko yawa shi za in yazo ya gaya ma yana da mulki zai ba da wasu kalmomi guda biyu masu kwankwata kai lawul mulku wa lawul hamdu sai ce yuhyi wa yumiit yana gaya ma wannan mulkin da ya ara wa mutane a duniya su shi kuma yuhyi wa yumiit ne su kuma ba sa yi ko yake ma wa huwa hayyul la yamutu duka wanda yake baki waje kuma hayyun ne ya mutu to la sharika lak baka da abokin tarayya ya Allah sala sai wa kana abdullahi bin umar yazi amma abdullahi da umar shi yana tsarawa in yazo talbiya kun ga wannan ai da zaran mutum ya kulla harama da aikin haji ko umara yake fara wannan talbiyar baya dinawa sai ya ido yi da Ka'aba ita dai ta yi ba irga aka ce kai ba kai kai in ka gaji ka huta ka dora haka za a yi kai har aje a hadu da Ka'aba wannan shine to sai ce um Abdullahi da Umar yana ƙara fiha akai labbaika labbai shi kuma sai ce amsawar ka amsawar ka ya Allah wa sa'adai da kuma amsawar ka da neman albarkar ka domin sa'adai yana nufin al-yumnu wal baraka shine sa'ade eh al-yumnu wal baraka shine sa'adin ba da sa'adi wato farin ciki neman farin ciki a gurin ka ya Allah bayan farin ciki shine albarka da kuma habaka wal khairu bi yadayk duk alheri yana hannunka ya Allah wal ragbabu ilayk duk ababan da ake kwadayi suna gurin ka ya Allah duk wani abun kwadayi da ake nema aljanna ta Allah ce dukiya ta Allah ce lafiya ta Allah ce komai na Allah ce to shine al-ragbawu ilai duk abin da ake kwadayi yana gurin ka ya Allah wal amalu haka nan dukkan aiki na kwarai da gare ka yake ya Allah ya zamu koya karkashin hadisi abinda zamu koya na ɗaya mashru'iyyatu tarbiyati lil mu'rid an shar'antawa wanda ya haraba da aikin haji yin talbiya sawa'un kana hajjan aw mu'tamira aikin haji ya kullu ko ko mara aikin hajin ko wanda nau'i ifradi ko kirani ko tabattu nabi yake babu litiyani bi talbiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam an so idan mutum zai tafiya yi talbiya irin ta annabi ya kai ta na uku jawabin talbiyati bi gairi ma warada an rasul min alfazi talbiyati al-masru'a ya halatta ka dauki irin dalbiyoyin da sahabbai suke kamar al-musannaf na ibn abi shayba ko na abdurrazzaq in ka duba za ga akwai kalmomi da sahabbai suka rika faɗa bi ya halatta ka faɗa amma dai na annabi ya ji na hudu fadlu hadi talbiya falalan wannan talbiyar saboda ne liman shamalat alaihi min al-istijaba istijabatu lillah domin abin da ta kunsa na amsawa Allah kiransa wa tauhidihi da kadaita Allah wal bara'atu min shirki da kubuta daga shirka domin kaga mushrikai a zamanin su ai suna yin jalbiya amma dukkan gwama ta da wani abu labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malaka haka shi ke fada haka ga shirka illa sharikan huwa laka in ba abokin tarayyar da dama naka bane tamlikuhu sai ka mallake shi wa ba malaka da abin da ya mallaka shirka ce su haka suke faɗa suna yin tarbiyya suna tawafi karara suna tarbiyya amma wannan kalmomin suke faɗa saboda aka ga sabo ne shirka ce tsantsa to sai ma da yake na uku na uku karkashin da dai sai yake walhamdu wal yatirafu bi ni'mati lillah godiya da tabbatarwa tabbatar da ni'ima ga Allah wal mulku lahu la sharika la mulki ma na ne ba shi da abokin tarayya na biyar ma da mace talbiyatu shi'arul hajj mutukar talbiya alama ce ta mai aikin haji bayan baki rafu sauti biha to ya kamata ka daga murya ba a zuciya ake yi ba sai dai in kurma ne ke amma talbiya ba a zuciya ake yi ba a fili ake yi sai dai ba ihu ake yi ba faɗa ake yi da duk na kusa da kai za su ji labbaik allahumma labbaik duk na kusa da kai suna ji haka ake yi ba wanda zai ce ka dame shi domin ba su ruwa ke yi ba shi ma in dai abu ba yi zai ba zai ba gurin amma kowa ita yake yi na ba ku ture ne ba jama'i yake yi ba kowa ta ta yake yi ba wanda zai zo ya rika ba ku kuna amsa kowa shi kadai yake yi ai yawanci za ka ga fararen nan da ake koyi da su ne kuma mafi yawancinsu ba su da karatu ba su da karatu sai ka tattauna da mutum za ga kawai kamar aikin nasa ya fa'alu ne bai ma karanta komai ba shi ta za ka ga ire-iren su za a ta nuno yara ƙanana ko a ɗauko suna ba su suna amsa sai zama abin liki ma ita musu liki da kuɗi saboda ba su karanta ba saboda haka ba a zuwa aikin hajji ka ga mutane na abu kai ko ka ga sun tafi suna ɗebo kasa a wani guri kai ba ka ɗebo ba ruwan ka ko ka sun tafi wani guri haka kawai an je ana shafawa kai ma ka shafa kar ka zo ba ka yi abin da yake na karatu saboda haka malamai sun yi sabani cewa shi ita talbiya rukuni ce ko wajibi ce ko sunna mustahabba malamai sun tattauna a kai amma wasu sun fita biya akan cewa lallai wajibi ce ita talbiya saboda ki'ari ne na ne aikin haji kuma annabi bai taɓa barin ta ba shine dalilin su na cewa wajibi ne kuma sannan suka kawo hadisin Jabir annabi ya ce khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga guri na saboda haka kaga kuma annabi ya yi ne aikin ya ta faɗa wannan kalmar sannan ga hadisi nan da ake cewa annabi yake cewa atani jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal mala'ika jibril ya zo mu sai umarce ni cikin umarci sahabbai na su rika daga murya yayin yin talbiya saboda haka abin da ya bi daidai kuma ta ce al'amru ya tafi wudu al'amru lil wudu hadisi na gaba da hadisi sami na ashar ba da miyatain hadisi na ɗari biyu da sha takwas ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga ba hurairah Allah ya kara masa yadda ta yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira da miki Allah tabbata a gare shi ya ce la yahillu limra'atin to baya halatta ga mace an tu'minu billahi wal yawmil akhir da kai imani da Allah da ranar lahira an tusafira da kai tafiya masirata yawmin wa layla tafiyar yini dare da yini eh dare da yini ليس معها حرمة على هالي باب محرم هي أتارة ليس لذا كاو ولا أغرقشين كتاب الهدي ثم أنا سوى فيها ما بأهلك ما تتفاعي في هذه الكتلة هذا في أي في أي آه أي تبي زمان تبيع بان أجرين tafiya kuma gurin da ake kasuru shine tafiya yawa a wanda ya gari ko ita anan ai kaga an ce masira ta yau ne walaila tafiyar dare ba ta zuwa unguwa ta tafi guri mai nisa ta dawo a ranar sunan da bai zama ba ta zama musajira ba ai kaga ba ce ce ta tafi da muharrami ba saboda haka tafiyar kwana ɗaya da yi an kawo wannan karkashin kitabul hajji ne don a nuna ma hatta aikin hajji bai halitta ba ta tafi ita kadai ba bari mu ƙara sadi wa fi lafzin a wani lafazin lil bukhari ga imam bukhari la tusafiru masirata yawmin kada ta yi tafiya tafiyar yini illa ma azima harami sai da tare da muharraminta shi da malayin suka ce ai ka ga da aka zo ana magana magana akan rukunan aikin haji a rukunan musulunci guda biyar sai aka ce wa hajji baitin layi liman istada ilai domin ya kabilan da ga wanda ya samu ikon tafarki shine annabi ya fasara ya ce azadu wal rahila guziri da abun hawa su a wannan lokacin su shine shine shine istida'a da shine sabil nan azadu wal rahila shine da aka zo karkashin wannan hadisin sai wanda suka kara suka ce guda uku ne na mace azadu wal rahila wal muhram da muharrami shi za idan kana da kuɗi kawai sai ka biya wa matarsa aikin haji da wannan fahimtar zai ce to in kana so ta je ni ma ka biya mu in ba ba haka ba to tun da kai muharramin ta ne ku ta mutane shine kawai ko ka biya wa wani a kallanta in shi ba za ka biya wa mijin ba to ka biya wa wani a muharramin ta ta mutane kaga cewa za ta yi bakin ciki kake mata to saboda haka malamai suka kawo wannan to me yasa mu a nan kasar Hausa ake tafiya akwai magana da aka fashe da ita shine a wannan mazhabar malikiya ya halatta mace ta tafi ba tare da haramun ta ba karkashin rufuka amina shine tawaga amintacciya shi yasa kuka ga iyayen mu suna ko mata na tafiya amma su sauran ba za su ba su yadda ba suna nan akan bakansu domin dalilin cewa aikin hajji aiki tun daga hawa jirgi tun daga tashi a jirgi in hawan farko ne wata rudewar da za ta kafin jirgi ya landi domin guri ne da wasu su fitsari wani ya rude wani ma ya suma saboda haka inda muharram in ba an sarrafa duk wanda yake kusa da ita rungumo shi za ta rike shi za ta to in ba muharramin da bane sai mar haka ba tun daga hawa jirgi sannan idan an je maka akwai guraren da mace tana buƙatar taimako taimako a za a je gurin da ko kuma ana cikin tawaga in tana jin bawali zuwa da ta tema da Allah kai ba maharamin da wata cewa zan je ina so in je me za ta tema me za ta ce zan je in zaga an baki ajiya ta kawai ki zaga ki je ina to irin wayannan abubuwan duka sauran malamai suke kawowa ka ce ni akwai kalmomin da mace ba za ta gaya ma ba amma in ba haramin ta ce ba haramin ta ne za ta gaya ma yanzu kanin da wanda babanta ko wanda ce zan je in kama ruwa me abin kunya a nan dan uwanta ne ba aure tsakanin su amma wani kawai daban akwai nauyi eh mutum da ai shine wanda yake da haramun ne haramun ne kawai mafi sauƙin shi ne abin da za a iya makalewa shi ne rufuka amina tawaga amintacciyar tawaga haka ta ce da wajen wa'annan suke kawowa to kaga waye muharrami gashi nan suratul nisa'i ta gaya ba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم حرموا والمحسنات to sai malamin ka kasa su gida uku maharamai kashi na farko ta hanyar annasin nasaba wal musahara da turkuntaka wal riba ko wa riba da shayarwa wayannan sune za su sa kai tafiya da wato mace in ta fado a layin nan guda uku wane ne annasin shi ne mahaifiya tushe shi ma kuma karkashin annasil an kasa su gida uku akwai al-asl akwai al-far'u akwai al hajiyat an gane ko hajiyat da suke fada ko muhawaki hawaki shine hajiya da ake magana na can gefe saboda haka al-asl al-far'u al-hawaki ko hawaki wayannan su ne guda uku to a ƙarƙashin wannan din wanne ne al'asr shine uwa ita ce tushe kaga ai mahaifiyar ka bayan da za ka aure ta hore ban alaikum ummahatukum to baba ta fa ita ba haka ko ita ba kakar ka ba mahaifiyar to shine wa in ala mahaifiyar ka wa in ala ai ta tafiya duk wannan ba raman kai sai alfarau rege kuma kamar yasa an gane ku wa banatukum wa akhawatukum kaga ya dawo mana wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi ta ita ma ba rama ce don ba za ka auri yanka ba haka nan yadda ta haifa wa inna sal jikokin jikokin jikoki wa aure tsakanin to amma anan kafin wuce nan ta wuce zuwa bangaren abin da ya zafi annasir kenan sai a almusahara surukuntaka surukuntaka waye shiriki shine wanda mahaifiyar matar ka ko surukar ka ce to tambaya idan mutum ya auri idan ya auri ɗaya bai tare da ita ba ya halatta su yi tafiya da babata shi da ya za sau da ba ma'aramarsa ba ce ko haka ne za a iya barin dawo ɗaya na biyu kuma idan ya auri uwa bai tare da ita ba ya halatta ya tafiya da ita duk biyun wayannan bai halatta ba kun gane yanzu ya da uwa nan ya aure ya na tambaya nan kuma ya auri uwa duk ba magana tariya idan to bari dawo muku kan abu idan ya auri ya bai tare da ita ba bai halatta yin tafiya da uwarta ba domin ta zama surkarsa duk da bai tare ba amma idan ya auri uwa kuwa bai halatta yin tafiya da uwarta ba domin har yanzu eh bai halatta yin tafiya da yarta ba domin zai iya cewa ya fasa uwar yanzu eh yake so ko ba ga wani sai ya ga gaskiya kin mun duba ai ban san shafa shafa take ba to da haka yanzu kare yake so Allah ya sa bambancin ya fita yawa kun ga nan idan ya auri da ko bai tare ba wannan ta zama muharramarsa uwar amma idan ya auri uwa bai tare da ita ba yar ba muharramarsa ba wani yace jira zabanin hankali yace yin hankalin mara kyau ne ba to to wannan shine ga kinin dai Allah ya lissafo ba to amma akwai wata gaba ita ba idan mutum ayayi li'ani suka yi liyani da matarsa aka zo ai a ka'ida bayan gama liyani akwai aure a tsakanin su har abada ko tahrimun ne mu'abbad har abada ba aure a tsakanin su to ya halatta su yi tafiya tare tunda ba zai iya aurenta ba dama abin da ya janyo al'urma ce ta janyo a can wa'ancan zai tafiya da su za ka tafiya da kanwanka da yanka da babaka saboda ba aure a tsakanin ko ba haka bane to ita ma wannan da ya saka yanzu aka zo kai aka yi bayani zai iya yin tafiya da ita tunda ba aure a tsakanin zai iya malamai suka ce ba zai iya ba babu yawwa saboda haka babu tafiya tsakanin to wannan shi ne na in dai an kirawo kawai formular da shankiki yake faɗa in dai an kira guri tafiya yawwa a ka'ida duk gurin da za ka yi kasuru al'adar garin ko aka ce ina wani aka ce yayi tafiya to annabi cewa yayi safuru in kuma aka ce ina wani ya tafi unguwa shikenan kawai ma'aunin ba zai ka rike cewa farfakin ka za ko kilomita ta a kawai ka rike a garin ku za ka ce yanzu idan aka zo aka ce ina wani in mutum ya tafi bije ne sai al'adar mu tafiya ya ko unguwa ya tafi saboda haka ba tafiya ya ba ba zai kasuru ba in ya tafi mari unguwa ya tafi ko tafiya ya amma idan ya tafi guji ba shi ne kawai ma'auni shi ne tafiya ba wai kilomita kaza ko kuma kawai al'adar garin ko an ce ilawa ne yi tafiya to annabi ya hana kai sai da muhallali shi ne kawai to shi ne yake na uku kuma shi ne a raza shayarwa kaga يحرم من الولادة ما يحرم من النسب رضاعة ما يحرم من النسب شاعر واتنا حرمت أبن النسب تكي haramtawa sau da haka idan aka samu wata dattijuwa ta taba shayar da kai to duk ƴaƴanta maharaman kai don ba aure a tsakanin za ku yi tafiya tare ba aure tsakanin ko a ji wani hadisi da ya tabbata cewa lokacin da wasu bayan Allah sun tare a lokacin annabi alaihi salatu wassalam kawai wata dattijuwa tana shiga gidan wata bakar mace tana ganin sai ja wani da wance ai duk na shayar da ku kuma an daura aure sun tare ran an goye baki sai da gurin annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa yana zuwa ya ga annabi ga abin da yake annabi yake to ya za a yi in dai ka tabbatar saboda haka ba aure ba ba aure dan su ne idan sun haihu dan su ne amma za a raba auren ba shege bane ka san zuri ai dai irin wannan ne aka samu cewa an yi aure akan kuskure a har an samu juna biyu an haihu ai yana nan a matsayin zarata amma dai za a mai da aure ingantacce kuma ana samu irin wannan matsalolin an yi aure akan idda ko kuma ba irin wannan abubuwan baya na aka yi kurakurai dai su faru to kawai sai a ce to tunda da ya samu amma dai auren farko yana sai a dawo to wannan shine ne za mu koya gargajin wannan hadisi na farko ta harimu safarin marati da gairi mahram kaji a mazhabar hanabila dama haramci ne haramun ne mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba ayi safarin kana kowace irin tafiya ce walau kana bin nasilatil bariya sawa'un tafiyar a mota za a yi auren jawiya ko a jirgi auren bahariya ko a jirgin ruwa kowace yake haramun na biyu hada tahrimu ya ummu kullu imra'atin shabbatin aw ajuz wannan haramcin ya shafi kowace mace budurwa ko ko tsohuwa jamilatin aw zamima kyakkyawa ce ko kifiyar haka an gane ko sai ce mutazawwijatin wa ghairu mutazawwija mai aure da wacce ba mai aure ba bida'atin auli dai da malam yace wannan tafiyar za a yi da ne dabun Allah ko ba dabun Allah ba shine wanda za su tafi kallon bal wani gari sai a ce ya halatta ne kasuru to wannan tafiyar faki za a tafi ko ba faki za a ba ta sabo ce ko dabun Allah gaba ɗaya haramu sabo kan sabo ke na uku jawazu safarin marati ba ayi maharamin kana min abin aw akhi ya halatta mata tayi tafiya da kowane irin maharami ta bangaren mahaifi ne ko dan uwan mahaifi aw ammi ko dan uwanta aw ammin ko babbanta aw kalin ko kawunta aw jaddin ko kaka aw ibnin ko da wa ghairihi min al mahari da wasu su da aka lissafo wa su goma sha biyu a cikin suratul nisa na hudu yusharatu bi hadha al mahram an yakuna qadiran ala yusil mar'a sharadin shine muharramin ya zanto wanda zai iya kula da watanni wanda zai iya kula da yaro wanda za ta yi mawayo ta baki a wani guri ta shiga wata harka eh sai wanda zai kula da ita domin ka'idan shine dama kulawa da ita wani abu zai cutar da ita kai ka bata kariya ba wai kawai rakiyar ba a yadda wa ana al'ada ta ji yake wanda zai iya bata kariya in wani abu ya zo domin kankanin abu zai iya tsorata ta tsira kyankyaso tsaka duk za ki iya furgita ta in ka tafi da yaro da ufa salihu wani matsalau ka tafi da wata irin ta sai an samu jarumi wanda zai iya bata kariya wa yu'inuha ala ma hiya ilayhi zahiba kuma in wani abu ya zo kayan nauyi kaga ba za ka ce ka dauka ba kai za ka dauka duk wannan namiji ne zai walau kana sabila la yakdiru ala shay'in min hada maliki in karamin yaro ne ba zai iya haka ba sannan kashi alaiha lil adha wal fitna ana jiya wata tsoron cutarwa da fitila ta abubuwan da za su faru a hanya na biyar azawju hukumuhu kal mahram shi miji hukuncin sa kaman muharrami ne kun ga amma shi haramci ne wanda yake temporary ko in suka rabu a lokacin ai kaga ba shi ba ita in sun rabu amma kanwar ba ta ka muharrama ka ci kanwa goya eh muharrama ce domin za ka iya aurenta daga lokacin da matar gidan ta ba ta fara ka gaji in ka sake ta za a iya ba ta kan wata ko ta take ba ta yi da ana samun wannan an gane ku ko mutuwa shine ma ake bayarwa wancan ba za a baka ba kan eh amma ko wanda na sani an bawa shi rigimewa ce take ta ba ta yi kau baban shi kuma yake baya so ji kunya kan wanda take ita tana so kuma da ta yi wuta ta fi mata zaman ɗaki don ita bata yawon ba ita ta je mata ungozo ita ce ta ji wani kwado ita ce ta je mata ta kula da ita kwarai kuwa alaikum salam kanin miji ba zai iya auren mace ba baka ji ba annabi yace alhamu almautu kanin miji kanin miji ai mutuwa kenan haka annabi yace ai ba zancen ba wasan kanin miji ai bujina ce babba na Eh. Eh. matar kanin dan ka ga wani lokacin lissafin sai kai tunani matar kanin mahaifiya shi kanin mahaifiya ba shi ne kawo ba ko yauwa to kaga yanzu matarsa ai ai uwa ce a gurinka yauwa ai uwa ce wannan shi ne amma ƴaƴan kawunnai ƴaƴan wa ƴaƴan su duk za a aure ba su ne abokan wasa ba da ake faɗa shi ne auren zumunci ba ai in ka kalli na na faɗi ba da sayyidina ali ai auren zumunci ne mafi yawancin sa bai ma za ga auren zumunci a karkar auren zumunci ne wannan shi ne in ba wai nan goma sha biyu ba ba na so in sauko shi ne kai ya zama tafsiri muke goma sha biyun nan za ka ga gashi nan daga hori mata alaikum zuwa wal muzarati in ba wayannan ba sai kuma wanda hadisi ya zo da shi cewa al khalatu bi manzilati al ummi ko kuma a cewa ba a hadawa tsakanin shi ma ya tazo da tsakanin wato mace da gwaggwanta ba a hadawa kaji hadisi ga ma hadisi annabi ya ce ba a hada mace da gwaggwanta amma idan babu ita za a iya hadawa kenan idan babu ita idan wannan ta mutu misali matar kawunka ba shine ma ke matar wa ba ana auren ta ko ko kani idan ya mutu ko in suka rabu duk da wannan ya wahala amma in ya mutu ana aure mafi yawanci da haka ake yi sabai sun yi wannan amma su ba ma na cewa wa da kanin ba sai na Abubakar ya auri matan Ja'far bin Abi Talib sannan haka sahabbai wajen biyar ne suka aure ta asma bin umayyin ko shine aka ce mafi yawanci duk sahabban da ta aura sai suke mata sai da sai musu takaba irin abin da bahaushe in ya in shi ne zai ce sai a canfa matar a ce kashe maza ta ce ma da yake annal muharram annal annal mahram fi hada hadith muharrami a wannan hadisin shine man huwa ya harumu ala almar'ati hurmatin mu'abbada wanda ya haramta ga mace haramci wanda yake na har abada na har abada kaga miji ba haramci ne na har abada ba domin suka rabu shikenan adamu safarin marati wa da min amaratil iman rashin tafiyar mace ita kadai yana daga alamomi na imani babu fidiya babu da yake magana akan fidiya shi kuma fansa kenan ai ko in ba kuma ta ba a baya satin da ya wuce da karatun mu na yau an ba wa mutum dama ya yi wasu abubuwa na ma'azuratul iram wanda asali haramun ne haramun ne mutum idan ya haraba da aikin hajji ya sa wando tinkancan abu ko in dai ba agogo ba ko zobe ko gilas ko lema ita ma lema ba wanda ake tsaurawa akan nan da wasu ke zawa ba in dai zai kawo cikin kanka ba haramun sai dai ka rike a hannu ba a jiki ba to kaga yanzu an zuwa an baka dama za ka iya sa wando eh za ka iya sa wando idan babu izari to haka kawai ta tubulin shine za a zo a gaya ba akwai tara shine fidiya ba wai ka ci gudun bane tunda an ba sauki to tunda ka bar wani abu yanzu a gaya ma tarar da zaka biya shi za ka ce in dai a aiki ne a rukunan ne in dai ba alfa ka rasa ba duk abin da ka rasa to zaka iya gyara idan kuma ayyuka ne idan jima'i dama abubuwa biyu su suke rubuta aikin haji da jima'i kafin mutum ya dawa fur ifada sai ya sadi da iyalinsa da kuma rajin arba mutum bai tsayo arba ba wayannan sai ya sake haji sai wata shekara idan mutum ya tafi da iyalinsa kafin tawaful ifada wasu suka ce kafin arba ba haka ibnu al-munzir yace kafin arba mutum ya sadu da iyalinsa to zai tsaya ai komai da shi amma aikin hajjin bai ba sai wata shekara yace kuma ijma'i ne a kai to kaga ko ko kuma neman aure ba za ka aura ba ba za a aura ma ba ba za ka yanke farce ba ba za ka sa turare ba ba za ka yi farauta ba ba za a yi farauta dan kai ba wajen abubuwa goma sha ɗaya duk wayannan abubuwan su ne mahazura su da ihram kan kana dan kana aiki haji wani ya rike ma sai ce wai ga wata budurwa da kake so ya ce ma bayani ba daidai ba ko kuma ka daura wani aure ko a daura ba ko a neman ba ko a yi farauta dan kai ko ka sa tufafi ko ka sa turare ko ka cire farce ko ka tilge gaji a jikin ka sai dai inji wanda in kana ta da kai ya fado wannan kace ba komai amma wanda ka tiro da gangan da akwai tara in kana so in gashin kana saurin fitowa to ana gobe za ka ihrami da muka rage gaji in ko ba haka ba kana shiga to ka shiga tarko ba kai ba yin wani abu daga cikin in ko kai to akwai tara أنا عبد الله بن معاذ على حديث التاسع عشر بعد المئتين hadisi na 9219 ana abdullahi bin ma'akil kala jalastu ila sa'ad bin ujra yace na zauna a wajen ka'ab dan ujra fa sa'altu an al-fidya sai ne mata tambaya akan fidya fa kala sai yace nazarti fi fidya nazalat fi khassa ayat da ta sauka tana magana akan ya za a yi tara ya za a yi fidya yace ta sauka a kaina ne ni kadai وهي لكم عامة أما تاتا في كتكا أكي لا تسو كنيني نفلل أما كما تاتا فكوا يجي أمرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم an dauke na an kai ni gurin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ne wal qumlu yatanasaru ala wajhi to lokaci yayi to bar karasa mai mai ya kwarkwata na kwaran yowa na sakkowa daga kan fuskata shine alkumdu ko alkamdu fadala da yake ma kuntu aral waja balaga bika ila ma ara ai ban kasance ban yi tsammanin cewa rashin lafiyar ta ka kafi wato wahalar haka ba aw ma kuntu aral jada balaga bika ila ma ara ba taba zaton cewa wahalar da kake ja ta kai haka ba a tajidu shatan sai ce kana da akuya ne za ka iya samu akuya fa qultu la hajjin ujra yake ban da akuya fa kana sai ce sum salatata ayyam to kai azumin kwana uku awa da yan fitata masakin ko ka ciyar da miskinai guda shida tara ake faɗa yanzu na cewa za a ba shi dama ya aski saboda kwarfatar kansa amma ga tararsa likulli miskinin nisfu sa'i kowanne miskini ka bashi rabin kwano kwano uku za ka samu ka raba wa miskinai wa fi riwayatin fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yudi ayma barakat a wata ruwaya sai annabi ya umarci cewa ya ciyar da kwando baina tikkatin tsakanin mutum shida kwandon da yake cin kwano uku domin kwandon kala kala ne aw ya hadi ya hadi ya jakan ko ya hadaya da akuya aw ya suma salatata ayyami ko ya azumin kwana uku ina ga za mu tsaya anan ta fi mu zuwa sai mu bi ta gurguje dan mu ji abubuwan da ya kawo wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya madaukakin sarki ya yafe mana na'am akwai wata tambaya da wani ya rubutu da larabci afa kuma lawo ya ce ya yadda hujja ita dalat bi hal malikiya ya rufqati al amina wa qad sami'na tahrima safar lil mar'ati wa daha fil hadith yace wai da malikiya ta dogara na cewa za a iya tafiya da rufqa amina a yanzu dai ban sani ba gaskiya amma zan duba zuwa sati mai zuwa sai mu gani ne dalilin wallahu almusta'an wa alayhi tukulan aw wanda muka fada daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya je mana kuna roƙo Allah da sunayen sa tawawa da tubobin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alkhairi um akwai kamar da yan uwa suka sani satin da ya wuce da daddare akwai kanin mu akwai kanina da yake yi na a maza da Allah ya warasuwa um satin da ya wuce muna godiya da yan uwa da addu'o'i da halartar jana'iza da aka yi shi kuma muna roƙon Allah ya yafe masa Allah ya kula da bayan sa duk wanda aka yi wa rasuwa Allah madaukakin sarki ya jikan su da gafara mu da muke mu da muke raye kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu tsawon kwana mai amfani Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar mu ta zama mai albarka duniya da lahira muna roƙon Allah ya tuna ya kyawawa da tsofaffin da madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba ku lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يشركون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين